نعم A'a malam ba na ci akwai conflict da babu na yayi.
بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي أن يبزق الرجل أمامه في الصلاة wannan babin yana ilmantar da mu karhanci mutum ya zai yi sallah ya yi kaki ya tofa a saitin alƙibla wanda zai yi sallah babu kyau an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'anu khamatan fi qiblatil masjidi abu hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci sai ga an yi kaki an tofa a saitin alƙibla fa aqbala ala an-nas fa qala sai ya fuskanto mutane a masallaci yake ce musu ma bala ahadukum me yake samun ɗayan ku ne ya kuma mustaqbila rabbih ya tsaya fa ya fuskanci ubangijinsa ko yace na sau amamahu yayi kaki ya tufa kuma a gabansa ayyuhibbu ahadukum shin ɗayan ku ya so an yustaqbala shi a fuskance shi ko yace na sau fi wajhihi ayi kaki ya tufa a fuskansa wa zai so haka to ai idan ka tsaya lafiya sallah kana gaban Allah ai za ta nakha ahadukum idan ɗayan ku zai kaki falyatanakha an yasarihi to kakin yayi ya tofar a saitin hagunsa ne ta hata kadamihi shi ma a ƙasan kafansa ma'ana saitin hagun ma ya zama in waje ne ya tofar a ƙasa falallam ya ji idan bai samu inda zai tofar ba falyaqul haka za to yayi haka wa wasafa alqasim alqasim ya sifanta fatafala fi saubihi sai annabi ya ja tufafinsa kaman hannun kaman izatun da izari ne wani za a ce hannun riga sai ka ɗan ɗauke da shi da bai haka kuma ba su haɓa adahu ala ba'ad da ya ɗaɗe da hannun kawai sai masa haka a ga zai tsane kenan shi kenan sai mutum ya sallarsa to wannan hadisin yana koyar da mu al'adab wato ladabin da ake so bawa ya sifantu da su lokacin da zai tsaya gaban ubangiji shi musulmi musulmi in dai musulmi ne cikakke to baya wasa da duk abin da shafi addininsa da ibadansa za Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai yi sallah yana tsayawa gaban ubangiji ne to ka gaskata wannan maganan gaban Allah zaka tsaya saboda ka ana bukatan shigan da zaka zo da ita ta nuna cewa kayar da zaka tsaya gaban Allah yanayin tsayuwan sallanka ya nuna cewa eh kana tsaye gaban Allah ne subhanahu wataala to don haka duk wani ladabi ake bukatan hudurin zuciya da natsuwan gaɓoɓi da taruwan gaba haka da dukkan ladabi da girmamawa da nisantan dukkan abin da bai dace ba saboda mutum yana gaban Allah wannan babin da zai mana magana hukuncin mutum yana sallah sai hamma ta taso masa ya zai an abi sayyidin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza tasa'aba ahadukum fi salati falyakdhim mastata'a فإن الشيطان يدخل وفي رواية فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل hadisin gashi nan da yadda muka karanta shi daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku hamma ta zo yana cikin sallah falyakazim mastaba to yayi iya kokarin sa ya hade ma'ana ya danne wannan hamma ya mayar da ita fa inna shaytana yadkhul saboda idan mutum yana hamma ya bude bakinsa in bai dora hannu ba to shedan yana shiga ta bakinsa fi riwayatin falyumsik bi yadihi ala fihi ya dora hannunsa a bakinsa ya kare haka idan bai dora hannun ya kare ba fa inna shaytana yarkul shedan yana shiga to shi ma wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ne hamma bai dora hannunsa a baki ba shedan yana shiga ko da kai baka ji wani abu ya shiga ba to kunninka ne ma ƙarya amma manzo Allah ya gaskiya shedan din ya shiga ana tsawatar da mu ne akan ladabi ladabi in za ka yi bai dace ka yi hama ha ka buɗe baki ba ka ɗora hannunka ka kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu hamlis tibyan fi salat عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه فإذا ركع وضعها iza rafa min as-sujud a'adaha wannan hadisin daga Abu Qatada al-Ansari Allah ya kara masa yadda yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mutane limanci umamatu yar abul asi jikar annabi sallallahu alaihi wasallam irsa tana Zainab kenan wahiya ibnatu Zainab ita ce yar Zainab yar annabi sallallahu alaihi wasallam ala atiqi tana saman kafadansa atiq wayansa na'am fa idan zai ruku'u wa ba'aha zai ajiyata fa idza rafa'a min as-sujud idan zai dago daga sujjada a'adaha sai ya maida ta saman kafadarsa sallallahu alaihi wasallam kaga nan yana limanci wannan daga cikin kususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi limanci yana dauke da yarsa ma'ana jikarsa tana hannunsa ya ruku'u tana hannunsa ya dago tana ruku'u tana hannunsa idan zai sujjada kuma sai ya aje ta a ƙasa to haka yanzu babu wanda zai mana limanci kuma ya dauko yarsa ko jikarsa ya zo ita masallaci ya rike ta saboda dukkan abinda wa hamli shay'in bi kummihi aw famihi daukan wani abu a bakinka makruhi ne a sallah ko a hannun riga to wannan ba a hannun riga ba dauko akai a hannu ma gaba ɗaya ma tana jikin sallah wannan shi ne bambancin annabi sasan da dukkan sauran halitta khususiya ne nashi duk mai karanta hadisi kuma ya san wannan عن مؤاقب رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم مس في المسجد يعني الحسى فقال إن كنت لابد فاعلا فواحدا wannan hadisin daga mu'aqibi yake cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hukuncin mutumin da zai sallah yake taba tsakuwa a masallaci ko sai manzo Allah yake cewa in kunta labudda idan dai har sai ka tabi tsakuwan fa'ilin sai kai fa wahida to kai so daya wannan yana daukowa akan a in za ka yi sujjada a wuri kana ganin kila wurin rashin tsabtan su kenan ko akwai dan hakukuwa ko ciyayi ko wasu abubuwa haka to kaɗan hasa hannu sai ka yi haka kaɗan kawar babale an abdullahi bin shekhiri radiyallahu anhu qala sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ayatuhu tanakha'a fa dalakaha bi na'li abin da yake mana abu ya fuso mai a baki kawai sai tofar sai ya kuma kafansa sai ya goge takalminsa an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu annahu ra'a abdullahi bin al-haris sai na dan abbas ya ga abdullahi dan haris yusalli yana yin sallah wa ra'asuhu kansa maqusun min wara'ihi ya daura gashin sa ya kulle ta baya fa qama Abdullahi da Abbas sai ya tashi fa ja'ala yahulluhu sai ya fara warware mai gashin falan man sarafa yayin da ya da sallah aqbala ila ibn Abbas sai ya tafi gurin dan Abbas mana ya nufi dan Abbas fa qala malaka wa ra'si ina ruwanka da kaina kuma me hada ka da kai da gashin kaina har ina sallah zaka kana kunce mun gashi faƙala sai ɗan abbas yake cewa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama mislu hadha kwatankwacin wannan mai kazan nan masal ladhi yusalli huwa maktufun kwatankwacin mutumin da yake sallah ne wanda ya samu gashin sa ya daure tekinan ba a daura damara idan za a yi sallah ba samun gashi a tsoye idan za a yi sallah da yake mu ba mu da gashi ne mutanen afirka amma su laraba za ka same suna da yalwan gashi kamar mutanen indonesia da mutanen thailand da za ka same su da yankin azerbaijan din amma yan mutanen thailand da yan indonesia nan su ne suke da gashi za ga gashin mutum har gadon bayan su musamman yan indonesia an anas bin malik radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعدلوا عن عشائكم وأنا حديثنا كرنت الدمو سوى إذن غا أبنشي أنكاو kuma gashi za a yi nan an ce iza ƙuribal asha idan an kawo abinci na yamma kenan dina ko wa hadaratu sala sai zama lokacin sallah yayi fabda'u bihi to a fara gabatar da cin abincin qabla an tusallu salatul maghrib kafin ayi sallah a gabatar da cin abincin tukunna sannan ayi sallah wala ta'jalu an ashayakum kada ku jinkirtar da cin abincin ku ce sai kun yi sallah saboda idan ya zama an ce a bari ayi sallah zai zama mutumin yana sallah yana tanan hankalinsa na gurin abinci to sai ya gabatar da cin abincinsa sai zama yana sallan hankalinsa na gurin mahaliccinsa عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أجي إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى idan mutum yana sallah sai ko kwanto ya faɗo masa yana bai san raka'a nawa yayi ba as-salasin am arba'a shin sallar nan raka'a na annan da nake kanta ta uku ce ko ta hudu ce fal yadarhi shak to ya kori kokonta mana ya jefar da kokwantan wani yabni alalmas sai kana ya gina sallansa bisa abin da ya sakankanci ma'ana idan kana tanan hudu ne ko uku nawa ne ya kini a wurinka uku uku shine ya kini a wurinka saboda ka hudun shine kokwanto to sai ka jefar da kokwanton ka ce kai sallar nan raka'a uku ce ne na'am
sannan ya kawo ɗaya raka'an kenan daga nan sun yasjudu sajadatayn qabla an yusallim sannan sai yayi sallama yayi sujjada guda biyu kafin yayi sallama
na'am aje wannan hadisi Mm.
to fa in kana salla khamsan idan kuma da matan ko da yake kwantan nan raka'a hudu ce yayi daidai ba uku bace sai ya karo dai sun zama nawa kenan biyar Mm.
yayi sujada shafa'ana lahu salatahu sun dame da sallar sa shafa'i an gane ya zama raka'a shida kenan na'am na'am wa in kana salla itmaman li arba'in idan ya zama kuma a ukun ne da mai to ya kawo ɗayan ya cika ta zama hudu kana ta targiman li shaytani to wannan sujudan da yi sun zama masu fusa ta shaydan sada shaydan ya samu hukunto ne dan ya rage mai ladan sallan sa kuma Na'am.
sai kuma Allah ya bashi ladan cikakkiya to ya zama mai kiran fusa ta shaydan kenan Walana kan- idan ka bi wannan hadisin zaka samu kamar matsalan da aka yi kamar ƙari ne a sallah Na'am.
saboda shi ko kwantumi sunan sa ƙari ne a sallah Na'am.
sannan da ƙawar raka a ɗaya kama nan kuma sai aka ce masa yi sal yi sujjada qabla an yi sallima ya zama qabli kenan Mm.
to dan haka daga cikin a'imma akwai wanda ya tafi duk rafkan wanda mutum ya yi a sallah qabli zai yi.
gaba ɗaya eh Na'am.
rage ne ko ƙari wasu suka tafi kuma duk rafkan wanda kai kuma ba a riza kai tsakanin imamu shafi da imamu abu hanifa imamu malik shine ya fayyace matsalolin nan sai a akwai ƙari akwai rage idan rage ne zai sujjada qabli idan ƙari a sallah zai sujjada ba'di kaga sai zama ya imalun nasayn na'am na'am su kuma wancan wannan ya dauki hadisi daya bar daya wancan ya dauki daya bar daya kamar in ka dauki hadin ka bi mazhabar malikiya shine ka hada nusus guda biyu duka ya aiki da su Mm.
a na afuwan kamar mutumin da ya yi sallah kenan sai ya bi limanin sallah in shayi sai ya samu raka daya to tunda ya yi da ya tashi ya ciko ta biyu fatiha da sura ta ukun da za ta zama to sai da ya tashi ma sai sai gawa ma sai yake kokonto ya yi karatun fatiha da sura ko bai ba zai yi kawon wannan gane koko
ai ba zai je ba daraka ba ai tunda da- ya karatun fata da sai kuma ya karatun sura yana kwanto ne ya yi karatun fata da sura ne ko a inda ya fara ya fara kokonto tun da fata fara shi ne ai zai jefar da wannan raka'a ne na zai jefar da ita ne kawai عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة ويسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جماعته don umar yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallah jinjin sallah tare da jama'a ya karanto ayan da take akwai sujada a ciki idan ya zo kan sujadan kuma sai ya sujada har sai ɗaya daga cikin sahabbai ya rasa ina zai sama goshinsa saboda yanayin yawan jama'a da kuma karancin wurin عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة الأتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها فقلت له ما هذه السجدة قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه abu rafi'in ya ce na yi sallah da abu huraira allah ya kara masa yadda sallan isha sai ya karanto izar sama'un shaqqat da ya zo kan faɗin allah wa iza quriya alaihim alqur'anu la yasjudun fa sajada fiha sai sujada fa qultu lahu nace masa bayan an yi da sallah ma hadhihi sajada wannan wata irin sujada ce kuma kai fa qala yace sajadtu biha khalfa abi al-qasim sallallahu alaihi wasallam wannan sallan da ka sujudan da ga nayi nayi sallah an tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan suran yin sujada sai nayi wala azalu asjudu biha bazan gushe ba yana yin sujudan nan in na karanta ta hatta alqahu sai na hadu da shi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wala adimina